الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى بعث جميع رسله ليبلغوا رسالاته إلى عباده وأقامها, وأقامها على أصل واحد لم يختلف باختلاف الأمم والزمان والمكان بعثهم الله بكلمة طيبة وهي كلمة التوحيد القول الثابت وبها أرسل كل الرسل واحدا تلو الآخر من لدن نوح إلى نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهكذا أمر الله جميع الرسل بإبلاغ الرسالة والتي هي سبب خلق الجن والإنس وهذا الأمر هو معنا شهادة التوحيد كلمة الإخلاص أيها المسلمون اعلموا أن شهادة التوحيد وهي لا إله إلا الله لا تنفع كائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وصدق به وعمل به وقد كان المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار كما قيل للحسن البصري رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة وروي أن رجلا قال لوهب ابن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإن لم يم لم يفتح وهو بذلك يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله الواجب اعتقادها والعمل بمقتضاها وقد أحصى العلماء شروط لا إله إلا الله وبينها أتم بيان لتحقيق الإيمان بها لقائلها فمن شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها المراد منها علما منافيا لجهل وذلك بأن يعلم قائلها أنها تنهي جميع العبادات عن كل ما سوى الله وتثبت ذلك لله وحده فإن صرفها منها شيئا فإن صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو سن أو جني أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بسواك وهذا ينافي عقيدة أهل وحدة الوجود الذين يعتقدون أن عبادة سائر المعبودات عبادة لله فهم بذلك أكثر أهل الأرض فالعلم شرط من شروط لا إله إلا الله فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها لم تنفعه قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية أي شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم يعلمون أي مع العلم بصحة المقالة ومن شروط لا إله إلا الله عباد الله أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وهكذا يشرط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك والرياء وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده كما قال جل في علاه ألا لله الدين الخالص وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومن شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه والصدق أن يوافق القلب اللسان ولذلك قال الله تعالى في ذم المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ومن ذلك المحبة المنافية للبغض والكره وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر والله وصف المؤمنين الصادقين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن شروطها انقياد قائل انقياد قائلها لشرع الله وأن يسلم وجهه إلى الله تعالى إذ بذلك يكون متمسكا بلا إله إلا الله كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي استمسك بلا إله إلا الله كما قاله المفسرون أيها المسلمون فشهادة أن لا إله إلا الله تشمل الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح فلا تقبل من قائلها بمجرد قوله لها بلسانه فقط فلا بد من استيفاء شروطها من عقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متكلمكم ومثواكم بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك وما سوء البركة للين مسني cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko dukkan manzanni domin su isar da sakonninsa ne zuwa ga bayinsa kuma Allah ta'ala ya gina wannan sako da ya aiko su da shi a kayan tushe guda ɗaya wanda bai taɓa saɓawa ba saboda saɓawan al'umomi ko saɓawan zamanin ko kuma saɓawan inda za a aika manzan Allah ya aiko su baki ɗaya da kalma wacce take mai tsafta ita ce kalmar kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ne batu tabbatacce a nan duniya da cikin barzahu da lahira ita ne Allah ta'ala aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya suka zo zuwa ga al'umomi tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ga annabinmu na ƙarshe Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allah maɗaukaki yana faɗin, walaƙad arsalna Nuhan ila ƙaumi, lalle mun aiko Nuhu zuwa ga mutanensa, ƙala abin da ya ce musu wato inni lakum nadhirun mubin Allah ta'budu illallah ni mai gargaɗi ne zuwa gare ku mai bayyana gargaɗi cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah ya zo musu da kalmar tauhidi hakanan Allah ta'ala ya ambata yace zuwa ga adawa ma mun aika musu dan uwansu hudu shi ma yace ya mutane na i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba yazo da kalmatu tauhid hakanan zuwa ga samudawa Allah yace mun aika dan uwansu salihu shi ma abin da ya nanata kenan ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu ya mutane na ku bauta wa Allah dan ba ku da abin bauta in ba shi ba hakanan Allah subhanahu wataala dai ya aiki dukkan manzanni su isar da wannan sako mai girma domin shi ne sababin da yasa Allah ya halicci su waɗannan mutane da aljanu baki daya wannan umarni ko wannan al'amari da ake so su kiyaye shine ma'anar kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah ɗan uwa musulmi lalle mu sani shaidawa ba abin bauta cancanta sai Allah mutum ya ce la ilaha illallah ba ta amfanar da wanda ya faɗe ta ba ta fidda shi daga cikin shirka don kawai ya faɗa da baki a'a har sai lokacin da ya san me take nufi sai ya san ma'anarta kuma sai zuciyarsa ta gaskanta dukkan ma'anan kuma sai gabansa sun yi aiki da duk abin da ma'anar ta koyar shine take amfanar da bawa munafukai su ma suna faɗan kalmar la ilaha illallah amma Allah ya ce suna cikin darkil asfali minan nar rami na can ƙasa a cikin wuta Allah ya tsare mu an tambayi Hassan al-Basri babban dai tabi'in nan wanda muka sani sananne an tambaye shi ana cewa mutane na cewa la ilaha illallah duk wanda ya faɗe ta zai shiga aljanna Hassan al-Basri sai ka da baki yace eh la ilaha illallah wanda ya faɗe ta yace fa adda haqqaha wa fardaha kuma ya ida haƙoƙin da take ɗauke da shi da abin da ta farlanta shi ne aka ce da kadal jannata da shiga aljanna an ruwaito har ilau wani mutum ya gaya ma wahab ibn munabbih wanda daga cikin manyan tabi'ai min ahlil yaman shi ma sai aka tambaye shi aka ce shin la ilaha illallah kam ba ita ce makullin aljanna ba mabudin aljanna miftah wanda zaka sa mabuɗin da za ki da za ka buɗe sai ce eh haka ne amma ku sani kowane mabuɗi yana da haƙwaransa in ma ba shi da haƙoran yan sama senso akwai senson sannan yan zamani kowane kowane makulli ba kai haka ake yin sindindin ba akwai wani abu da aka ta'allaka shi ne yake tasiri wajen buɗewa don haka sai ce idan mutum ya zo da mabuɗin aljanna shine la ilaha illallah wato idan mutum ya zo da mabuɗi wanda yake da haƙwaran da za su buɗe to sai su bude amma in bai zo da makulli ba ko kuma ya zo da makulli amma ba haƙwaran da za su bude bane ko ba senson da za a gani a amsa bane ba zai bude masa ba wannan shine maganar da ya faɗa malamai suka ce yana ishara ne haƙwaran da yake nufi na mabudi wato kenan shine sharuɗa na la ilaha illallah wanda aka wajabta sai mutum ya kudurta su a zuciya sai ya yi aiki da abin da suka hukunta kafin la ilaha illallah ta amfanar da shi kana kuma a gina dukkan sauran ibadunsa sallah azumi zakka da sauran sada zumunci da wasu abubuwa a kayi don haka nan ne malamai suka kididdige waɗannan sharuɗa sharuɗa na la ilaha illallah suka bayyana su suka yi musu cikakken bayani domin mutanen da za su faɗe ta su faɗe ta a bisa yaƙini yana daga cikin sharuɗan ba duka ne muka ambata ba yana daga cikin sharuɗan da malamai suka rubuta a littattafa cewa wajibi ne mutum ya samu ilimin me ake nufi da la ilaha illallah kawai an ce ba abin bautawa cancanta sai Allah a iya nan ya tsaya ko ku akwai wata ma'ana mai zurfi da ake so a fahimta to dole mutum sai ya fahimta kuma fahimta wanda za ta kore masa dukkan jahilci game da ita ya zamanto yanzu baya cikin jahilci game da abin da ya faɗa ya warke ta gefen sanin me take nufi shine mutum ya san cewa ita la ilaha illallah fa idan an faɗa daga cikin ilimin da ake so a sani game da ita tana korewa dukkan ababen bauta wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala kaga kenan sai an san meye bautar ita kanta kafin a fahimci meye la ilaha illallah ba abin bautawa to meye bautar sai an san menene ita bautar kuma wani irin salo ake bi ne ayi bauta yaya bauta take ana nufin ruku'u ne shine bauta ko kuwa daga hannu ayi roko shine bauta a'a koko ya faɗaɗa zuwa ga wasu abubuwa dole mutum sai ya san menene bauta kana kuma sai ya san cewa waɗannan ababe duka an fa kore su ga kome an tabbatar da su ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai. Don haka idan mutum ya ɗauki ɗaya daga cikin ma'ana na bauta, ya juyar da ita zuwa ga wani wanda ba Allah ba, duk matsayin da yake da shi ku a wajen Allah ko da annabi ne manzo, ko da wani waliyi ne ko wani mala'ika, balle kuma gunki ko wani aljani, ko wani dodo da zai ajiye ko wani shirgi, to duk idan mutum ya sarrafa wani abu daga cikin wannan abin da yake na bauta ga wani Allah to fa yayi shirka yanzu ya warware la ilaha illallah da zai kwane na fadanta Allah madaukaki ya ba mu misali cikin wato suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me take nufi kai kadai ne muke bautawa kai kadai ne muke neman taimako a wajensa wani irin taimako kaga nan ma sai mutum ya san me ake nufi don haka sai mutum ya fantsama wajen malamai aina abuduka wato muna bauta maka kuma ba za mu bauta ma waninka ba kai muke neman taimako a wajenka ba waninka ba to wannan sai an san me ne ake nufi wani irin taimako ne yayi salon taimakon yake to kaga dole sai an san wannan wannan kenan da aka nuna cewa Allah shi kadai ne abin bauta shi kadai ba waninsa ba wannan yana koyarwa aqidan waɗanda suke da aqida na wahdatul wujud cewa samuwar Allah tana nan ne tattare da komai ay kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kamar yadda in ya dora su akan karkatacciyar fahimta to kaga ya kore wanda suke kudurta cewa ashe bauta ma in mutun ya bauta ma wai gunki ko in yaje shi yayi bauta a dutsi ko yayi bauta a bishiya ya mata sujuda su a itikadin su ba a wannan din yabo wai a Allah yayi wa to kaga wannan shirbuci ne ba su fahimci menene hakikanin abin da ake nufi da bautar Allah subhanahu wata'ala ba ashe kenan da mutum zai furta la ilaha illallah kuma bai san ma'anarta ba to lalle bata amfanar da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Imam al-Qurtubi rahimahullah cikin tafsirin sa karkashin wannan aya yace ai abin da ake nufi illa man shahida bil haqqi wato kenan wanda ya shaida alhaqqu anan ya shaida ba abin bauta cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wa hum ya'lamun da Allah ya faɗa ai ma'al ilmi bi sihhati makala yana da ilimi na ingancin abin da ya faɗa yana da ingantaccen ilimi na abin da ya faɗa kenan ashe Allah ya ambata cewa ceto a ranar alkiyama ba zai amfanar da kowa ba sai wanda ya je da la ilaha illallah kuma yana da ilimin la ilaha illallah ingantaccen ilimi haka Imam al-Qurtubi ya fassara wannan aya yana daga cikin sharuɗa na la ilaha illallah ya zamanto wanda zai faɗe ta yana da yaqini ba ko kwanto yake ba yana tabbataccen yaqini ba fa abin bautawa dan da cancantan sai Allah ta kowane bangaren bauta Allah madaukaki yana cewa ai lalle mu'minai sune wanda sun kai imani da Allah kuma da manzansa thumma lam yartabu kuma sannan ba su kokonto ba sun sami yaqini kenan babu shakka a cikin zuciyarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan waɗanda la ilaha illallah za ta amfanar da su shi da kansa sai faɗi kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai yace la yalqa Allah bihima abdun ghairu shakkin fihima ba wani bawa musulmi da zai faɗe su wato babu wani bawa da zai faɗe su ghairu shakin fihima ba yana mai kokonto a cikin su ba illa da khalal jannata sai ya shiga aljanna kaga ashe kada mutun ya fade ta kuma yana kokonto yana ga hakan ne ko ko ba haka ba to idan yana kokonto to bata amfanar da shi ba kuma haka nan aka shar'anta mala ilaha illallah a samu tsarkake niyya domin Allah dama dukkan ibada ba ta yiwa sai an tsarkake niyyarta ga Allah subhanahu wataala wanda wannan tsarkake niyya zai kore shirka kuma zai kore riya sai an tsarkake niyya na dukkan bautar da za a yi ma Allah subhanahu ta'ala. kada yayin da ake bautawa Allah kuma a halarto da girmama wani a halarto burge wani a halarto domin samun yabon wani ba ruwanka da wannan wannan ababe ne wanda suke na riya da suke rushewa lada na aiki suke rushewa ingancin bauta hasali ma idan suka yawaita sai zamanto sun kai mutum zuwa ga shirka babba Allah ya tsare mu to don haka wajibi ne mutum ya sami ikhlasi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata ayoyi da yawa cikin alqur'ani ala lillahi dinul khalis wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din da makamanta wannan Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin az-zulm anan Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma basu garwaye imaninsu da zalunci ba su suke da amintuwa a wajen Allah sahabbai suka ce me ake nufi da zalunci suka ce wayyo waye baya zalunta annabi ce a'a zaluncin da ake nufi shirka ai ma'ana riya ba su garwaya imanin nasu da riya ba ballantana abin da ya dara ta kaga ce na ashe mai imani shi yake yin shirka a wajen wanda ya yadda da Allah anan ne an wanda bai yadda da Allah ba ai shi ba mushriki bane zindiki ne wannan ba a ce masa mushriki eh shi ba mushriki bane ai ishrak shine ka yadda da Allah kuma sannan ka yadda da wani daban ko wani abun da yake na Allah ne sai aka cicciko aka mika ma wani to shine ishrak shine ashirka shirka din kenan ai tarayya amma wanda dama yace Allah babu shi kwata kwata a to wannan wannan ai shi zindiki ne shi dama ba mushriki bane wannan zindiki ne to don haka wannan sharuɗin sai an cika shi yana daga cikin sharuɗa har ilau mutum ya faɗi la ilaha illallah furucin bakin sa yana mai gaskiya ba ya faɗe ta ne dan yaudara kamar yadda munafikai suka yi ba wanda zuciyarsa ta daidaita da harkansa domin imani a wajen ahlus sunna itikadin su yana kayan wasu bangarori ne waɗanda suke guda uku wato sai ya zama to itikadun ne fil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan kudiri ne a cikin zuciya zuciyar ta gama yadda baki kuma shi ma sai ya faɗa ba kawai ya gumba in ya gumbe cika ba sai ya faɗa sannan in ya faɗa kuma sannan bai tsaya a iyanan ba ba za a ce imani ya samu ba to kuma sai aka ce wa amalun bil arkan mutum sai ya aiki kuma da gabbai abin da la ilaha illallah ta tabbatar sai gaba ta yi aiki to mutum sai ya faɗa bisa gaskiya to wannan ya cika shar'i ta wannan janibi Allah subhanahu wata'ala yake cewa asih asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane suna tsammanin kawai su ce mun yi imani kawai su ce la ilaha illallah sai a basu haka ba jarabawa a Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim wadanda suka zo a gabani sai da muka jaraba su fala alamanna Allahu alladhina sadaqu wala alamanna alkadhibin domin Allah ya nunar a iya gane waɗanda suka faɗi imani na gaske da kuma waɗanda suka faɗi imani na ƙarya ashe ana faɗan la ilaha illallah a baki amma bata je zuciya ba to ai kokarin ta je zuciya bakin ya faɗi gaskiya yana daga cikin sharaɗin da zai sa la ilaha illallah ta amfanar da bawa ya zamanto yana ƙaunar ita la ilaha illallah yana ƙaunar shi Allah ɗin da kuma ɗan saƙon nasa da sauran waɗanda suka yarda da ita wato mutum ya zamanto ya so Allah yana ƙaunar Allah baya ganin cewa abinda Allah ya ɗora na doka ƙuntata masa yi baya tunanin cewa azumi Allah ya yi ne don ya wahalar da su baya tunanin cewa a cikin dokar da Allah ya sanya na haddi kamar akwai zalunci ko kuma akwai ƙuntata ma al'umma a'a in Allah ya ce ma'auraci in ya zina a kashe shi a jefe shi ba ma takobi ba kar mutum ya tunanin cewa wannan abin ya yi tsanani duk lokacin da ya tunani saboda shi ya ƙoshi da boko yake ga wai dokar ta yi tsanani a sassauta to la ilaha illallah ba ta masa amfani ba dole sai bawa ya san yana son Allah kuma duk abin da Allah ya tallata masa ya so wannan din a zuciyarsa kuma daidai ne haka ne kuma ya san yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauna na hakika ba irin kaunar da za a baje kolin sa kwanan nan na ƙarya ba ba irin wannan ba a kauna na hakika kuma bawa ya zamanto yana kaunar waɗanda suke musulmi waɗanda suka tsayu akan abin da Allah subhanahu wataala ya umarni kana kuma ta janibi guda ya zamanto ya ƙi duk wanda ya saba ma la ilaha illallah duk wanda ya saba ma koyarwar la ilaha illallah duk wanda yake gaba da mu'minai da musulmai waɗanda suka tsayu kan bin Allah to shi ma je yana gaba da su sai ya cika wannan tukun la ilaha illallah ta cika wannan sharadi Allah subhanahu wataala ya siffanta waɗanda suke masu imanin gaske yayin da ya nuna cewa su mushrikai garwaita suke yi to sai Allah ya ce masu imani kan wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke masu imani su tsananin soyayya su ga Allah ce kawai. Eh, ba wai an kawo adatu tafdil ana nuna cewa ai wai akwai wata soyayyar da suke yi irin ta Allah ba, a'a, ba kwatantawa aka yi ba, ai su tsananin soyayyar su ga Allah subhanahu wa ta'ala suke yi. Ma'ana babu wanda ya tarayya da Allah cikin irin son da suke masa. Wannan wato mahabba ce diniya, waccan kuma da zake mahabba ce tabi'iyya. To kaga ba ba ajin su ɗaya ba. don haka sai bawa ya zamanto ya cika wannan sharadi kuma babba shine daga cikin sharadantan bawa ya zamanto ya jayu ga shari'ar Allah subhanahu wataala saboda la ilaha illallah duk abinda qur'ani yazo da shi a cikin la ilaha illallah yake dunkule duk abinda Allah yace ayi ko yace a bari yana nan dunkule a cikin la ilaha illallah ashe idan bawa ya faɗa kuma yace na yarda da abinda na faɗa to ku duk shari'ar da Allah subhanahu wataala ya tallata masa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da ita ya bayyana masa ya inganta to lallai bawa sai ya jayi zuwa ga wannan Allah ya yabo ga wanda suka bi Allah yana cewa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha bil urwatil wuthqa duk wanda ya sallama ya mika fuskarsa ga Allah subhanahu wataala shi kadai kuma yana mai kyautata biyayya din ga Allah to Allah ya ce faqad istamsaka bil urwatil wuthqa kullun da aka yi na igiyar da ya kama hanyar da ya bi gadar da ya bi can ta yana da ƙarfi yadda ba zai ɓalle ba. Ƙurwatul wuska kenan zai kai shi zuwa ga gaci, ba ya hau wacce take tangal-tangal ba ne in nauyi ya mata yawa wuf sai ta faɗi. A'a ya hau mai ƙarfi ne wanda za ta kai shi destination shine aljanna. Allah ka shigar da mu. Don haka yan uwa musulmi, musali ita shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah ba wai kawai faɗa ne da baki ba. Ba wai kawai abu ne wanda za a yi ta nanatawa a yi ta nanatawa ba a san ma'anarsa ba. ba wai faɗa ne kuma an san ma'anar tasa a ƙibin abin da kuma ta shar'anta ba a'a ta tattara sai bawa ya furta ta da baki sai ya san iliminta bawa ya furta ta da baki zuciyarsa ta kudurta kafin ya furta gabansa sun gaskanta kuma sun yi aiki la ilaha illallah ba a karɓanta kawai don faɗi da baki la ilaha illallah la ilaha illallah amma ba a san iliminta ba me take kunshe da shi zuciya batta da yaƙini a kayi tana shakka gabbai ba su aikata abin da ta yi umarni a kansa ba to bata amfanar da wanda ya faɗa ba to haka dole sai an cika waɗannan sharuɗa a samu aƙida wacce take ingantacciya a zuciya a furta da baki furtawa na gaskiya a gaskanta gaskantawa da gabbai Hassan al-Basri rahimahullah yana cewa laysa al-imanu bit tamanni wala bit tahalli walakin al-imana ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal shi imani ba wai burace burace ne a baki ba ai duk wanda yace la ilaha illallah ai an ce zai shiga aljanna ba zai dawoma a wuta ba ai kaza kaza kaza a'a ba wannan shine ba mutum ya iya faɗan la ilaha illallah amma ko bata amfana da shi ba in har bai cika mata sharuɗa ba ba tamanni bane wala bi tahalli ba zayyar ka bace ba zayya bane mutum yace a'a ai yayi kama da mutanen kirki shikenan shi wai imani amma a mu'amalarsa da akhlaq da sauransu amana tsara gaskiya wasu abubuwa nan kuma zero a ba iya nan imani ya tsaya ba yace walakin nan imana ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal abin da yake musu ne ya tabbata a cikin zuciya ya zauna a cikin zuciya aka samu gamsuwa da shi a zuciya sannan kuma wa saddaqahu al-amal ayyuka kuma sai suka gaskanta abin da aka faɗa Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani yana cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Imam Bukhari cikin littafin sai kafa dalili da wannan aya wato wajen taqdimul ilm qabla al-qawl wal amal dole duk abin da zaka yi na addini sai ka san ilimin sa shi yasa malam mai lahallari Allah ya masa rahama naji mai nasiha malam da nazo na riske yana kotin din maganar sa bawan Allah ne da ya faɗi maganganu masu tsafta masu kyau wato shi ma ambata ya ce wala ya hillu lahu lahu ai almukallaf kenan an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi baya halatta ga duk wani baligi an yaf'ala fi'la ya aikata kowane irin aiki kowane irin aiki underline it kowane irin aiki karkara ba ba sai sallah ba kowane irin aiki baya halatta ya aikata hatta ya alama hukumar lahi fihi sai ya san me Allah ya hukunta a ciki me Allah ya ce ayi me daidai me ba daidai ba To kaga nan Allah subhanahu wataala kafin ya gabatar da la ilaha illallah da ya umarce mu da fada sai da ce fa'alam bi ilmitukum annahu nan ne zaka tabbatar ka haƙƙaƙe ka samu gamsuwa a bisa ilimi la ilaha illallah cha ba abin bauta cancanta sai Allah tukunna sai ya kawo sauran ayyuka kuma ibadat wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat tukunna sai kiyama ta zo wallahi ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum Allah Ubangiji ya taimake mu wajen kiyaye wannan kalma. Allah kuma ya sata amfanar da mu duniya da lahira. Allah Ubangiji ya sanya rayuwar mu ta gudana akan abin da la ilaha illallah ta zo da shi na sako. Umu ila salatikum yarhamukumullah.